من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata tara ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 29 ga watan 12 shekara 2025 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Sali Al-Uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba wancan sati da ya gabata yan uwa bayan mun gama karatun tahiyya muka tsallako neman tsari da waɗannan abubuwa guda hudu da annabi ya sunnanta mana neman tsari da su lokacin da mutum ya yi tahiyya ƙarshe Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati masih ad-dajjal waɗannan abubuwa guda hudu yan uwa malam ya karanta mana su kuma ya ɗan yi ƙarin bayani akan su yanzu zamu tashi daidai gaba da zai fara da zai fara sharhi akan azabi jahannam ma'ana idan mai sallah ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya ubangiji ina neman tsarinka daga azabar jahannama sai mala ya ce ai azabun nar abinda kake cewa shine ina neman tsarinka daga azabar wuta wa summiyat bi hadha ismi an ambaci jahannama ko wuta da wannan suna na aljahannam aka ce mata jahannam li'annaha jahmatu saboda ita wuta jahmatu ma'ana jahmatu shine ma lati az-zulmatu was-sauda tuhu ne a cikin ta kuma baka ce kirin Allah ya tsare mu malaici wal iyadu billah Allah ya tsare mu da wannan duhu da kuma baki dake cikin jahannama fa hiya kulluha jahmatu mukfaharratun malai ce ita wutar jahannama dukkaninta baka ce kuma didim in aka ce muku faharra shine irin bakin hadarin nan dake dauke da duhu shi suke cewa muku faharra to ita yanayin cikin wutar jahannama yan uwa haka yake akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda duk da hadisin malamai sun yi maganganu akan sa Malam Albani ya ce hadisi ne akwai rauni a cikin sa hadisin yana cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wutar jahannama sai da aka hura ta shekara dubu ɗaya aka hura ta aka iza aka iza aka iza ta yi jajawur Allah subhanahu wata'ala ya ce a ƙara hura ta aka ƙara hura ta tsawon wata shekara guda ɗin aka hura aka hura sai ta dawo fari fat saboda bala'i aka ce a ƙara hura ta aka hura aka iza to shine sai ta baƙi kirin ta zama to zulmatun sauda maka kirin da kuma duhu amma dai kamar yadda na gaya mana isnadin hadisin akwai rauni a cikin sa wasu daga cikin malami suka ce hadisin a mauqufi ne akan Abu Huraira ma'ana magana ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yarda duk da kaje wasu malami suka ce mauqufan wa marfu'an din dukkanin su akwai matsala akan sa sai dai ko shakka babu wasu nassosi ingatattu sun tabbata cewa wata jahannama lallai a baka ce kirin ko kuma duhu ne a cikinta duhu ne mai tsanani Allah subhanahu wataala ya tsare malan ya ci gaba da cewa nas'alullah al'afiyata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya daga wannan bala'i idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayb Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul mulk yace idza ulqu fiha idan aka jefa wani adadi na mutane a cikin wutar jahannama aka wurga su cikin ta to sami'u laha shahiqan sai kaje tana wani ruri ai sariqu tana ihu ita wutar jahannama wa hiya tafur tana dagargaza tana cin naman su irin cin nama na mai fushi Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya ce takadu tamayyuz ita wutar da kansa ta kusa ta kekkece ta zama to munfasilatu ta rarrabe min al-ghayb saboda fushi da ta yi a wannan rana saboda ta yi fushi ta hada ido da waɗanda suka saba wa Allah madaukakin sarki waɗanda suka yi shirka suka yi munafinci suka yi aikin sabo kala-kala da Allah madaukakin sarki ya hana to ita kanta wuta a wannan lokaci ta yi fushi fushi mai tsanani malai ce ai takadu min ghaybiha ala ashabiha tataqatta'u ai ita kanta wutar ta kusa ta kusata saboda fushin da ta yi a bisa ma'abotanta wanda za a sa a cikinta ta takattau ta kyakkece ta rarrabe saboda fushi kamar yadda kasan idan a ce idan mutum ya fushi yana kumbara haka take yi Allah ce na'udhu billahi minha min azabi jahannam mana neman tsarin Allah madaukakin sarki da azabar jahannama ƴan uwa ita wutar jahannama ita ce mafi kololuwar ƙarshen abinda Allah madaukakin sarki ya tanadar dan yayi azaba ga wanda suka saba masa ka san ku babu sauki a wajen babu sauki ita wata jahannama yanzu haka zancen da muke tana nan Allah ya halice ta wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijra uiddat lil kafirin uiddat Allah madaukakin sarki ce an tanade ta kaga uiddat fili ne madi ko an riga an samar da ita yanzu haka tana nan shi sai annabi tsira da amincin tsara sabbata a gare shi a cikin hadisin bukhari ya ce ya allekar da shi wuta ko sai sai ce fara fara'aitu akthar ahliya an-nisa yace ya ga mafi yawancin mata mata ne a cikin ta kun ga tunda annabi ya leka ta shi tana nan kenan in ba ta nan annabi zai leka ta ba to zaka wuta tana nan Allah madaukakin sarki ya tanade ta tana nan tana jira kuma Allah madaukakin sarki ya mata tanadi da shiri dukkanin wani shirin da ya kamata a yi mata domin ta babbaka ta kona waɗanda suka saba wa Allah madaukakin sarki shi yasa Allah subhanahu wataala yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan sai yace waji'a yawma idhin bi jahannam dan kowa ya shiga taitayin sa in ƙwaran tashin alƙiyama Allah zai sa a bubbugo wuta daga inda take a kawo ta filin tashin alƙiyama kowa sai ya ganta kowa zai ganta idan aka kawo ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai tana da a zimam kamar ka ce majanyi abinda ake rike ta a jaka guda dubu saba'in kowanne zimamu guda ɗaya mala'ika dubu saba'in ne a cikin saka hadisin musulmi nuna kowanne majanyi ɗaya mala'ika dubu saba'in suke janta za a kawo ta filin alkiyama ta yi ruri ta ihu shine Allah madaukakin sarki ce ta kadu ta mai yau min alghayb ta kusa ta kekkece saboda fushi yadda Allah ya tsara wata jahannama ƴan uwa idan aka bata dukkanin halittun da Allah ya halitta duka za ta iya za ta iya haɗi su gaba ɗaya in aka bata aka ce ta cinye kowa da kowa ta shirya ta kimsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan aka yi sabi Allah madaukakin sarki zai rinka sa wutar jahannama mutanen da suka saba wa Allah a sa a sa a zuba a zuba a zuba sai Allah madaukakin sarki ce halim talati kin koshi kin isa kin cika wuta sai ta ce halimin mazid ya ubangiji akwai kadi a karo azuba azuba duk wanda ya kamata a zuba shi dan wuta ne ya cancance shi ga wuta Allah ya tsare mu duk sai an zuba shi a ciki Allah ya ce halim tala'ati wuta kincika ta ce ya ubangiji hal min mazid a dado dadi kawai take bukata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki ya dauki kafarsa mai albarka ya sa a cikin ta sannan sai ta ce qat qat ya isa ya isa ya isa in ba ka ba dukkanin wanda za a sa a cikin wutan nan duka mutanen duniya tana da inda za ta karbe za ta haɗi ɗiɗi za ta haɗi ɗiɗi su Allah ya tsare mu ɗan uwa kai roƙon Allah maɗaukakin sarki ya raba ka da wuta sannan ka san duk yadda za ka yi kai aikin da zai gudar da kai ya nesanta ka daga wutar jahannama don wallahi la khaira fi dukhuli jahannama babu alkhairi a cikin shiga wutar jahannama ko ka duk yadda za a yi ka kauce daga shiga cikin wutar jahannama shi ta Allah madaukakin sarki ce fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna sai ce me faqad faza duk wanda aka kautar da shi daga shiga wutar jahannama ya shiga aljanna to wannan karshen rabo kenan Allah ya samu daga ciki malam yace wa min azabil qabri sannan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabari sai malam yace al qabru fihi azabun da'imun lil kafirin yace kaga kabari akwai azaba dawwamammiya dimin da'imin da za a yi ta yinta ga kafirai idan kafiri ya shiga wuta ya mutu daga lokacin da kafiri ya mutu aka tashi aka bari to daga lokacin duk wani abin da ake kira jin daɗi ko sassauci ya rabu da shi kenan har abada maka ta bawo shi har abadan abidina babu jin daɗi har daga lokacin da aka tashi aka bari shi kenan an gama yan uwa wa fihi azabun qad yakunu da'iman wa qad yakunu ghayra ghayra da'im zata iya kasancewa kuma akwai azaba a cikin kabari wacce take mai yiwa ta kasance ko da yaushe ce iya cikin kabarin mai kuma mai yiwa kuma ya kasance ana yin ta ana ɗaga ƙafa ma'ana ba ko da yaushe ba ce lil usati min al mu'minina hakan kuma zai faru ne ga waɗanda suka saba wa Allah daga cikin mu'mine wani azabarsa a cikin kabari ta tantanta a rinka masa kullun kullun ne kawai saboda yanayin yadda ya saba wa Allah a cikin a cikin duniya wani kuma mumini ne amma yayi abin da bai kamata ba saboda haka za a dan lallasa shi a cikin a cikin kabari ai masa a daga kafa ai masa a daga kafa haka za a yi masa ita azaba kabari yan uwa ita ce abin da Allah madaukakin sarki yake fara taron wanda ya sabe shi ya saba masa da shi shi sa sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda ya kasance za za a za a gayyace shi wajen mutuwa zai je kan gawa a yi mata wanka da shi a ɗauke gawar da shi a je a sata a kabari da an haɗa kabari an fara samun mutum sai sai na usman ya fara kuka in ya fara kuka sai ya jika gemunsa da hawaye aka tambaye shi aka ce me dalilin wannan yace saboda shi kabari shine farkon masauki na lahira da zarar an sa mutum a cikin kabari to farkon masaukin da yake kasancewa kenan a lahira shi sa mafi bala'in guri kenan idan mutum ya haye screen ɗin kabari to insha Allah ta'ala har ƙarshe ya haye kenan in kuma mutum ya faɗi wannan screen ɗin to kuma shi kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye dama shi kabari imma ay yakuna rawdatan min riyadil janna aw hufratan min min hufarin niran ko dai ya kasance dausayi ne daga cikin dausayin aljanna shi kabari ko kuma Allah ya kiyaye kasance rami ne daga cikin ramin wuta wannan wajen da kaga an samu za mu zo mu dan ji bayani a gaba kaɗai insha Allah ta'ala malai to min fitnatil mahya wal mamati sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana neman tsari daga fitinar rayuwa daga fitinar mutuwa malai ce al fitnatu hiya al ikhtibar abin da ake nufi da fitina shine jarrabawa Allah ya gwada ka wa nabalukum bisharri wal khairi fitna wa takunu bil khairi ita kuma fitina jarabawa ‘yan uwa kashi biyu ce, ko dai Allah ya gwada ka da gwaji na alkhairi, wata kunu bi sharri ko kuma Allah ya gwada ka gwaji na sharri. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukun sarki ce wa nablukun bi sharri wal khairi fitnatan. Muna jarraba ku wani lokaci da abubuwa na sharri, wani lokaci da abubuwa na alkhairi, aka ce na sharri, kamar rashin lafiya, kamar talauci kamar asara kamar duk wani abin da ɗan adam baya so ko a zuciyarsa ko a gangan jikinsa ko a iyalansa duka Allah madaukakin sarki zai igora wala nablu wanda kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat kaji ba Allah madaukakin sarki tana gwada ku duk waɗannan abubuwa ko yunwa ko rashin وتكون بالخير tana kuma kasancewa da alkhairi li yubtala hal yashkuru aw la yashkuru dan a jarrabi mutum a ga zai gode ko ba zai gode ba al insanu fil waqi'i baina amrayni malai ce to yadda dan adam yake a cikin wannan abin yana tsakanin al'amara guda biyu imma khairun wa imma sharrun ko dai kasance a cikin jarraba ta alkhairi ko jarraba ta sharri wa kilahuma ibtila'un kowanne ɗaya daga cikin ƴan uwa sunan shi jarraba kuma an jarraba mutum da shi sai dai ɗan adam galibi za ku ga galibi sun fi so mutane sun fi so a jarrabe su ta ɓangaren alkhairi ƴan uwa ba haka bane galibi zuciya ta fi so a jarrabe ta ta ɓangaren alkhairi ba kuma kasafai aka fiye cin jarraba ta wannan ɓangaren ba eh saboda galibi galibi waɗanda ya shiga wuta masu sarauta ne da masu taurin kai da irin waɗannan masu mulki kamar yadda hadisi ya tabbata wata tana cewa ai ma'abota na wanda ya shiga cikin su ne masu sarauta da masu kuɗi da masu kaza saboda ba a fiye cin jarabawa ta wannan bangaren ba aljanna ta ce ni kuma wanda ya shiga cikin na talakawa ne da fakirai da wanda ba su kashe da sauransu saboda galibi wasu mutum wani zaka ga Allah madaukakin sarki ya tauye shi ya hana shi abin duniya ko ya tauye shi ya hana shi lafiya sai ga yayi hakuri ya ba Allah ta wannan bangaren ya mutu ya shiga aljanna inda za a ba shi kuɗi wallahi da kowa sai ya ji labarin siyasa a garinsu ɗan uwa ba haka bane ai akan samu za a ga mutum ba shi da komai sai ka same shi mutumin kirki yana bin Allah daidai gwargwado kowa yana masa kallon mutumin kirki da ya samu kuɗi sai kaga ya canza ɗan uwa ana samu ko ba a samu ana samu to shi sa wallahi wannan lokacin Allah ya dan jarrabe ka da babun nan ka gode masa eh kai ka gode masa ka ci gaba da fafutukan nema kada kai raki kada kuma kai ta hankorin cewa lalle ta kowace hanya sai ka samu kowanne daga ciki Allah madaukakin sarki yana ba wa mutum aljanna ta dalilinsa malai ce billah ana kuma iya jaraba mutum yan uwa a cikin addininsa wannan ita ce kuma mafi munin jaraba yan uwa a jaraba mutum a cikin dukiya ko a cikin lafiyarsa duk abu ne mai sauki amma kaga a jaraba mutum addininsa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babban bala'i kenan eh kamar araba mutum da addinin sa ne fa kamar araba mutum da imanin sa ne to shi sa annabi tsira da aminci tsara sabbata a garshe cewa la taj'al a musibatana fi me dinina Allah kada ka na fitinan jarrabawar mu Allah kada kai mana ita akan addini in shine addu'a da annabi yake kai ma ka rinka yi wanda Allah ya jarrabe ka a gangan jikinka wanda Allah ya jarrabe ka a dukiyarka wanda Allah ya jarrabe ka a ƴaƴanka wanda duk abu ne mai sauki yawa amma jarraba addini matsala ce wadhalika yaduru ala amrayni wannan kuma yana kaiwa ne yana kaiwa ya komo ne akan abubuwa guda biyu jarraba akan abin da ya shafi addini ala shubahatin wa ala shahawatin ko dai kasance akan shubuhohi ko ya kasance akan sha'awoyi shubuha da sha'awa wannan sune da mai شبهات بأن يشتبه الحق بأن يشتبه الحق على الإنسان حتى لا يميز بين الحق والباطل هناك تي شبهات يدا gaskiya za ta rikice wa mutum da gaskiya ba bai zalla wa ya halik saboda ka sai mutum ya zame kuma sai ya halaka ko kuma ya kasance fitina ce ta shahawa malace shahawatun bi ayyakuna ko dai kasance ta sha'awa ce ta yadda mutum zai kasance indal insani tamyizun wa ilmun mutum yana da makamashin da zai iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya yana da ilimin da zai iya tantance wannan lakin indahu su'u iradatin sai dai babban matsalar yana da mummunan niyya yana da ilimi da zai iya mummunan nufi ma'ana sha'awa kenan sha'awa shi sai ka samu mai ilimi yana yin abubuwan da yana yin abubuwan da saban Allah ne haka ne zakkewa abin da ba daidai ba wannan me kashi dan bai sani bane a'a sha'awa ce kawai fitnar sha'awa kenan alati fitna shahawatun bi ay yakuna 'inda al-insan tamyiz wa ilm lakinnahu 'inda 'indahu su'u iradati fitnatun nasara masalan min babi shubuhat malati fitnar nasara fitnar da kiristoci suka fada a cikin ta misali za ka iya ɗora ta ɓangaren fitina ce ta shubuha. Lakin, wa fitnatul Yahudi min babin sha'awa, su kuma fitinar Yahudawa za ka iya ɗaukar ta ka ɗora ta a babin mai babin sha'awa. Li'annahum ma'alimul haqqa. Saboda wa khalafuhu amma sai suka saba wa gaskiyar. Haka zal insanu, haka ɗan adam yake. Su kuma kiristoci ba, ba su san gaskiyar ba saboda haka sai gaskiyar ta rikice musu saboda da jahilci suke al'amarin su a garin neman gaskiya kuma sai suka je suka kama ƙarya shi yasa kullum kace kake cewa ghairil maghdubi alaihim wala dhalin al maghdubi alaihim wadanda aka yi fushi da su su ne suwa kenan suwa kenan wanda aka fushi da su yahuda ko nasara yahuda kullum sai ka roki Allah madaukakin sarki ya raba ka da tafarkin Yahudawa ko Nasara me dalili saboda waɗannan sun bata saboda shahawa waɗannan sun bata saboda shubha to kana cewa da shubha da shahawa Allah ya maka tsari da ita Allah ya tsare mu da ita gaba ɗaya uwa mutum akan iya jarraba sa addinin sa bayan tabisa alaihi alhaq gaskiya ta rikice masa ta shigan masa duhu ya kasa gane ta wa qad yuftanu haka nan kuma ana ana iya fitina sa fi dini a cikin addinin sa fala yuridu alhaq gaskiya ma gaba ɗaya baya nufin ta ya san ya sani amma baya nufin gaskiyar gaba ɗaya akwai wanda zaka ga wallahi ya san gaskiya amma baya san ta ne kawai ga daidai ga daidai ya sani amma ba zai ji wajen daidai kawai shi zuciyarsa akwai abin da take so shi sa wani duk yadda zaka yi wa'azi kai faɗakarwa ka tunatar ka ce ga daidai wallahi sai dai kai ka gama kawai shi sa Allah madaukakin sarki ya ce fa zakir in nafa'ati zikra kai fadakarwa kai wa'azi idan fadakarwa za ta amfani ashe yan uwa akwai lokacin da fadakarwa ba ta bi ya cika zuciyar mutum akwai waɗanda zuciyar zuciyar shi ne abin bautar su kawai afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi Allah ce ba ka gani waɗanda suka ɗauki san zuciyarsu a matsayin shi ne abin bautar su inda zuciyarsu ta tunkare su kawai suke babu ruwansu ba ran basu sani ba Allah madaukakin sarki ya kare za mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi wal mamati mu ji menene fitinar mutuwa kuma da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa a matasa da kullum muke karatu da shi a nan wajen ya samu karuwa ta aure shekarun jama'a masa addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka Allah subhanahu wata'ala ya tsare su daga fitina Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka ga dukkan kada an insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana na'am na'am eh idan mutum ya shigo masallaci bai yi rakata ni ba alfajiri ba zai yi tayyatul masjid ne ko rakata ni ba alfajiri zai wace zai a ciki zai yi rakata ni ba alfajiri ita zai ina fata an fahimta in yayi ta dauke masa me tayyatul masjid ita da man tayyatul masjid ai ba a so ka shigo masallaci ne ka zauna baka gashe baka sallar nafila guda biyu ba ko to idan kai wannan rakata ni ba alfajiri ta dauke maka ne wacce tunda da manafila ake so kai raka guda biyu kuma kai babban abin da banta iban banta suka wannan niyyar ka ita ce ta ne yawa ta arraka ta ni ba'd al-fajr shine bambancin su kawai saboda haka sai kai da niyyar ka ta ni ba'd al-fajr wasu malaman suna cewa kai da niyyar guda biyu amma dai niyyar da zaka insha Allah ta'ala ta dauke maka wacce Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam ana cewa wannan wannan ba laifi bane dan dan mutum yayi complain da abin da shugabanni suke yace ana cewa shugabanni misali in yayi buga buga bai san sai ce shugabanni sun cuce mu sun tauye mu wannan ba laifi bane dan ka faɗa haka eh ba laifi bane Allah madaukakin sarki yace la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli bi su'i min al-qawli illa man illa man zulima Allah baya san mutum ya bayyana mummunar magana mummunar magana sai wanda aka zalunta shin aka zalunce ka ya ta kai me ka dan taba ko da babu yawa ko kace shugabanninmu sun zalunce mu ka ce baka yafe ba shikenan babu komai irin wannan ko ka ce wallahi wannan halin da muke ciki akwai sanadin shugabannin ma ciki haka ne ko ba haka bane babu ne amma kai ka zauna kai ta zagi ne kana cin naman sa wannan kuma zaka jawo kanka matsala amma dai ka ce yanzu misali mutum ya buga ya buga ya ga bai samu kuma ya ga akwai hanyar samun da yawa mutum ɗaya daga cikin shugabannin can ya tara kuɗin da shi kansa bai san abin da zai da su yanzu dan Allah ya kuwa ku kalli abin da aka binciko na kwanan nan wannan mutumin da aka ce wa ƴaƴansa guda biyu ne ko guda nawa ya biya musu kuɗin makaranta biliyan biliyan nawa wajen biliyan bakwai ba takwas secondary school fa just for secondary school yan uwa just for secondary school ya biya musu biliyan shine aka ce wa akwai wata university ma kuɗin da aka yi na ta bai kai aka ba na ce ya gaba ba shi ne makasudi ba a abinda nake nufi shine kudin an dauka ko ba dauka ba to ai shine abinda nake nufi ai ba wannan ba wai muna kawo ba muna kawo kai a matsayin ka na shugaba yazo na shugaban da wannan abu misali nake bayarwa ai ko albashin sa nawa ne albashin sa kai miliyan 1 ne a wata ya kai miliyan 1 amma iya kudin makaranta kawai ka dauka iya kudin makarantar yaranka kawai biliyan fa biliyan kai yanzu aka baka biliyan da Allah baka warke ba ɗaya kawai ka samu abin da zaka karasa rayuwarka da shi ba haka bane amma kuɗin makaranta sauran yaran fa sauran abubuwan rayuwa fa nawa kuma aka ɗauka to mutum ya kalli irin waɗannan abubuwan kuma ya shi ma fa yana da haƙƙi kuma naira naira dubu biyar ta masa ta masa wahala a rana ya kasa ta samu naira dubu biyar in yace irin waɗannan abubuwan da ake biya fi mai ne laifin sa ba wani laifi da yawa wallahi in ka faɗa baka kai laifi ba eh Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace na'am na'am eh eh na'am eh idan kana yanayin da ba za ka iya yin wancan zaman ba sai ka alif babu komai kamar kamar ya lokacin da limin yake zo ne in irin an gama sallah haka to wannan mas'ala ce gaskiya ikhtilafiya abinda malami suke ce mata aljam'u thani idan limami ya gama sallah ya gama sallah tare da mutane a masallaci shin ya halatta wasu su shigo masallacin su yi wani sabon jam'i ko bai halatta ba malamai sun yi sabani akan haka a sheik mama nasiruddin al-albani a cikin littafin sa tamamul minna fi ta'liq da ala fiqh sunna ya tattauna mas'alar sosai ya tattauna ta da bayani mai tsayi shi malam albani abin da ya tafi akai cewa bai halatta ba idan mutum ya bai samu jam'i bai zo to sai dai tafi gidaje sallar ko tafi wani masallaci amma akwai malaman da suke gani ya halatta babu laifi za a yi ina ba ta fahimta amma dai mal albani ya kawo dalilai cewa sabai Allah kara musu yarda sun je wata bukata su sun dawo suka tara an yi sallah kowa ta tafiya gida ya sallar su wani jami'i ya kawo dalilai in ka je ka duba wancan littafin da na ishara zuwa gare shi zaka gani amma dai zance na zancen da zai fi dacewa da dalilin uwa babu wani nasi sarihi da ya hana gaskiya in akwai bukatar yin haka ba kuma abin da zama kuma al'ada bane babu laifi akwai wanda zaka ga shi ba zai zo ya bi sallah ba sai irin an gama sallah a masallacin sai zo sai zo ya ja tasa zuban ya mutane su limanci in aka in aka fahimci irin wannan sai a hana shi amma mutum ne ya zo da ni da sallah bai samu ba shikenan sai abin nan ko kuma yana cikin wasu bi shi duk babu laifi ina fata an fahimta saboda haka matsala ce da gaskiya da malamai sun yi sabani akan ta ni na fi goyon bayan idan har babu wata matsala ba wata fitina dan an yi din babu wata matsala gaskiya sai insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am eh na'am na'am to isu fitintunu kusan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi mana ishara zuwa gare su ya ce dama idan duniya ta zo ƙarshe fitintunu za a yi ta bijirmai da su kiti an kita'an yanki yanki ma'ana in wannan ta wuce sai wannan ta zo in wannan ta wuce sai wannan ta zo haka daga nan har Allah ta shiga musu fitintunu ba su kare haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana mai ka qita in laylil mublim wani hadisi annabi haka ya fassara mana su kamar yankin dare mai duhu yankin dare idan dare ya fara zaka ga yana tafiya duhun sai yana karuwa haka ne to haka fitintunun suke sai ga an yi fitina ana yi ana yi an yaye ta sai ga wata tazo haka babban mafita shine makalkale alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimta ta gari babban abin da zai fitar da kai daga fitina na farko shine ka tabbatar ka inganta imaninka eh ka inganta imaninka sosai shi duk mutumin da yake da ingantaccen imani duk yadda al'amari ya kai in Allah ya Allah madaukakin sarki zai bashi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan Allah zai bashi duk yadda abiyar kice wallahi Allah zai baka mafita abu na biyu shine mutum yayi wa kansa kikkiawan tanadi a rayuwa mutum ya san inda ya dosa a rayuwarsa ina fata an fahimta alal Allah ka samu wani abin da zaka rinka kare kanka da shi ka samu wani abin da zaka rinka yi wanda zai taimake ka wajen ka taimaki kanka ka taimaki waninka wannan shi zai sa duk wata guguwa da ta taso in Allah da ba ta tafi da kai duk lokacin da aka ce mutum ba shi da abin yi ya zauna haka to duk wata fitina idan ta taso ta iya ne za ta fiye tafiya da shi yanzu bari ba ku misali fitintunu da ake na Boko Haram da ake na Boko Haram da fitinar yan kidnapping da muke ciki yanzu da duk wata fitina da muke ciki galibi an yi amfani da kuɗi don tafiya da matasan mu dan uwa haka ne ko ba haka bane da yawa an yi amfani da kuɗi wallahi wajen tafiya da matasan mu da yawa ba na mantawa lokacin da aka yi yakin boko haram na ƙarshe lokacin da aka kai su ƙarshe kafin su taso din nan aka lokacin da aka shi Muhammad Yusuf da aka kakkama su da yawa daga cikin su yadda labari yake zuwa cewa da aka taje su kuɗi aka rinka samun masu yawa a cikin su kuɗi to wannan me yake nuna kaga kamar wani abu ne kaga wani abu ne tunda ba wata sana'a suke ba wani abu suke ba amma me me hada su da kuɗi a lokacin na waje kaga tafsirin din sa ake sai kasance matasan mu sun samu abin yi wanda insha Allah ta'ala kuma ka samu ka samu kana'a me kana'a ka wadata da abin da Allah ya baka in kana da naira 500 a matsayin jarin ka gode wa Allah madaukakin sarki ka daina hango mai miliyan 1 ka hango mai 150 in ka ce zaka ga mai miliyan 1 to da wata gugu ta zo za ta iya janka haka mutumin da yake da jarin miliyan 5 ka daina hango mai miliyan 10 ko miliyan 100 mu samu kana'a abu na biyu shine ka samu ilimi daidai gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya baka wannan zai taimaka maka wajen shi maka kare kanka daga dukkanin abin da ya zo na fitina wasu fitinar ta su ta addini ce in aka zo aka ce musu kaza addini ne sai su yanzu fitintunin da muke ciki irin na ƴan kalakatu masu cewa babu hadisin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi fitintunin da muke ciki na masu cewa komai Allah ne wannan ba fitina bace ita ce mafi girman fitina fitina ma da muke bayani fitina addini da irin waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da waɗannan wannan din me ya ja matasan mu ciki shi ma rashin karatu ne yanzu kai da kai karatu ba ko da bayawa dan Allah akwai wanda zai ce maka kuma Allah ne ka yadda akwai wanda zai ce maka bai yadda da hadisin annabi ba wa hayyan da alqur'ani kuma ka yadda da shi ai ko ba da karatu ko wannan ko ba da karatu common sense ma ya kamata ka amfani da shi common sense ɗinka ya kamata ka amfani da shi ta ya za a ce hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai ba da gudunmawa wajen addini ba a ce alqur'ani to ta za a yi ma haka ta yi na'am wa ka qur'ani da ya kawo shi ajewa kawai ya juya ya tafi sai ce jama'a gashi na isa muku da sakon Allah sai juya babu abin da yace ko kuma sai sai kuka dauka ko karanta ko kuma karanta mun sai daga farko zuwa karshe shi kenan to irin waɗannan abubuwan karatu daidai gwargwadon ikon ka ya kasance kana abokan taka da malamai da masu karatu duk inda ka ana karatu ka je ka zauna ka saurara ba dole sai ka zauna ka maka ka zama ustaz amma zai kasance kana bibiyar karatuttuka to insha Allah ta'ala za ga duk gugu da ta zo sai ta filo ga Allah madaukakin sarki Allah ya tabbatar da kai Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik mutun ya ci addu'a kuma ya ta godo yana magiya sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi Allah madaukakin sarki ya samu dace yawa sai mu dakata aka saboda lokaci yayi alaikum assalam wa rahmatullah bismillah eh eh irin a tafiya a tafiya haka kuma ba ba a lokacin tafiya ba a tafiya ne kuma a lokacin tafiya ba eh Mm. Eh, to ai eh kaga ɗaya daga cikin ma abin da yasa su malaman da suke gani ba za a yi ba kenan suka abin da saboda yana jawarar rabuwa haka da sauransu to amma da irin wannan idan har an gama sallah a masallaci za ka ga wasu sun zo sun fara a wani bangaren idan mutum ya shigo ya tabbatar wani limamin ya iya sallah sai ya bi shi a yi sallah a cika ba daidai ba ne a ce waɗancan suna sallah waɗannan suna sallah kuma da sallah ɗaya suke wannan ba daidai ba ne gaskiya Allah maɗauki sarki ya samu dace dan wasu mu dakata aka insha Allah ta'ala kuma sai gobe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله